أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا وأسوتنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkamu da dawowa karatu a abin nan wannan mukaddima da muke karatu ta adwa'ul bayan ta sheikh al'allamatul qur'ani muhammadu al'aminu shamfefi mun tsaya ne a sufa ta 24 ko? yawwa to a thalith za mu shiga na uku a thalitha kenan hali na uku kenan kafin mu shiga cikin shi akwai nukta guda da nake so in yi bayani kanta wajen walmutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru mun kace an kira shi alquru akwai maganganu na kawo magana guda shine an kashi quru domin qara'a shay'a ay jama'ahu ko ba haka ba kenan jini yana taruwa a cikin mahaifa ko ba haka ba waɗansu kuma sun ce a'a asalin shi daga aqra'a ne yuqri'u aqbala ko adbara imamu ibnu jarir at-tabari a cikin tafsirin sa ya kawo shi cewa an ce aqra'a aqbala aqra'a kuma adbara shi yasa suka ce abinda ake rufi da ƙuru jinin haila wasu ka ce tsarki saboda yan an ce jinin haila ake nufi iqbalul haid in ko an ce tsarki ake nufi idbarul haid sai zaman to mushtarak ina fata an fahimce ni shi yasa akai sabani to wannan ya kamata mu kawo shi domin ya zaman to ita ma ma'ana ce da za a ƙara kan wani zai iske wata ma'ana wadda ba wannan bai ce to ai mu ga abin da aka ce da mu ko ba haka ba to malam ya ce to asalisa hali na uku bayanin mantukin bi mafhumin mantuk ayi bayanin abinda anka ambata karara da abinda anka fahimta ga aya ba a faɗe shi karara ba ka bayani qaulihi ta'ala kama fadar Allah subhanahu wa ta'ala hurrimat alaykumul maitatu an an haramta muku mushi kinan an haramta muku aklu zaka kaddara hurrima alaikum aklul maita kenan waddamu da kuma wato jini shan jini kenan al'aya suratul ma'ida bi mafhumi ayatul an'am za a fassara shi da ayata mafhumi da an ka fahimta a cikin suratul an'am fa inna tahrimad dami mutlaqan mantuqun huna domin haramta wato jini mantuqan an fade shi karara huna anan mantuqun huna an faɗe shi huna a nan ƙarara wa ƙaunuhu ta'ala shi ko fitar Allah subhanahu wa ta'ala fil an'ami a cikin suratul an'am aw daman masfuhan tunda yace qul la ajidu fima uhi ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuha yadullu bi mafhumi mukhalafatihi mala yace to in an kalli mafhumul mukhalafa na shi an ce mafhumul mukhalafa abinda zai bada kishiya kishiyar abu in abu na da biyu an ka faɗi kishiyar ba sai an faɗi kishiya ba aka ce ɗaliban makaranta wasu sun shiga to ai ba sai an ce waɗansu su shiga ba ko ba shi kiran ba in ba haka ba sai bayani ya yi yawa shi yasa imamu shatibi a cikin shatibiyarsa sai aiki da mafumil mukhalafa sai ya huta da bai yi aiki da shi ba sai ta wuce baiti 1173 baiti 1173 wa abiyatuha alfun tazidu thalathatan wa ma'ami'atin sab'una zuhuran wa kummala to da ya zo sai amfani da ka'ida ta addiddu kishiya idan abu na da kishiya cikin ilmul qira'at to in nace maka da wane da wane tunda qurra'u guda bakwai nayi amfani da su in nace da wane da wane da wane sun karanta da kaza to sauran ba sai na kawo wakilin kishiyar shi suka karanta da shi inda abu na da kishiya yace wa ma kana dhadiddin fa inni bi diddihi ghaniyun fazahin bil zakai li tafdula to malam yace yadullu bi mafhumi mukhalafatihi ala anna ghayra al masfuh laysa kadhalika abinda yake nunawa jinin da ba yana gudana ba laisa kadhalika ba hukuncin shi ba irin wancan yace to fayubayyinu hadha al-mafhum wanda mafhumi abinda anka fahimta a cikin suratul an'am sai ya bayyana annal murad bid dam abinda ake nufi da jini fil ayatil ula a cikin aya ta farko ghairal masfuh ba jini mai zuba ba ina fata an fahimci ni kina sai ai taqyidin sa kaidikin shi za a yi an gane ko to wa min amfilatihi yana daga cikin misalan shi kuma mu yi hattara anan kaidin shi ya gabaci sabka sannan wancan ya sabka domin a ka'ida ta hankali ya kamata a ce shi mutlaq shi ya fara sabka sannan sai muqayyad ya sabka to amma ana a'a muqayyad ya fara sabka sannan wato mutlaq ya sabka kuma babu laifi sai ayi aiki da shi me dalili intabihu kathiran suratul ma'ida madaniya ce ko ba karan bane ta asabka bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira akwai mazhaba guda uku anan wadan suka ce makki shine wanda ya sabka a makka madani wanda ya sabka a madina ina fata mun fahimce ni sun hankalta ma wuri ko ko a hankalta mu wanne ne wanda yafi kusa da makka in ma ba cikin garin makka bane sai a dauke shi makki wanda yafi kusa da madina sai a dauke shi madani wadan suka ce a'a ma nazala qabla al-hijra to fa huwa makki duk abin da ya sauka kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hijira makki ne wa ma nazala ba'da al-hijra duk wanda ya sauka bayan hijira madani na madina ne kuna fahimta ta da kyau na'am kenan sai zaman to aya in ta sauka a makka amma kuma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi hijira to madaniya ce su ana su tsari saboda nazaru ila zaman la ila al-makan amma ustadu doktor musa'idu tayyar a cikin littafinsa a tahrir fi ulumil qur'an yake cewa bai dace ba a rinjayar da wani akan wani a'a a bambanta in an ka ce makki ko madani shin ala ayi mazhab ina fata an fahimce ni kenan yanzu in muka dauki misali ayoyin suratul ma'ida sun sauka ne a ina al-yawma akmaltu lakum dinakum ta sauka a ina a arafa kuma bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira to bi itibari zaman bi itibari makan fa hiya makkiya wa bi itibari zaman fa hiya madaniya yace kawai a dauki wannan ra'ayi kadiba cikin at-tahrir fi ulumil qur'an na ustadu doktor musa'idu tayyar an ji da kyau ko malami ne wanda yake a cikin ilimin tafsiri yanzu a duniya yana daga cikin muhimman malaman usulul tafsiri tafsiri ina fata an fice ka nemi littattafan shi yana da fusulun fi usulun tafsir littafin da muke son za a raba ma 'yan uwa insha Allah ta'ala in an kare wannan in gane ko sannan kuma yana da littafi at-tahrir fi usulun tafsir yana da dai littattafai suna da yawa kuma suna da amfani kwarai da gaske ka shiga cikin google ka samu allafat ustadu dr musa'idu tayya ya yi shugabanci tare da wasu malamai akan yin mausu'a ta tafsiri bil ma'thur mausu'atu tafsiri bil ma'thur ina ganin kusan mujalladi 24 ne to mu je gaba ko yawwa littattafan da suka fassara alkur'ani da hadisai da athar na sahaba an yi ta haƙiƙin su ba wai kawai ba hakan ga ayi ta kudi azu ba sai ka neme su kafin ka fassara da athar ka san wannan athar kin ya inganta na farko akwai tahqiqi na ibnu jarir al-tabari na ustad dr abdullah bin muhsin at-turki wanda ya zama shugaban majalisar malamai ta duniya rabatatul alam al-islami na biyu tahqiqi na ibnu jarir tabari na mahmud shakir na uku tahqiqi na ibnu jarir tabari na ahmad shakir na hudu mawsu'atu tafsiri bil ma'thur domin sun yi tahqiqi na waɗannan athar na biyar tahqiqi na ibnu kathir na wato ustadu dr hikmat bashir professor na tafsiri a jami'ar madina an gane ko wanda ɗalibin shanqiti ne sannan kuma as-sahih al-masbur min at-tafsir bil ma'thur shi ma wannan na ustaz Dr. Hikmat Bashir ne an tace wato afar an gane ko sannan kuma yana yana tahqiqi na Ibn Jarir al-Tabari shi ma ustaz Dr. Hikmat Bashir muna fata Allah ya bashi iko ya kammala da haka sai ka san littafan da sun ka inganta ba wai ka zo kai ta hudi ba a samu masu gatari su ta su ta haskaren ka an gane ko to to malam yace wa min amfilatihi yana daga cikin misallan shi to kafin mu tai wannan suratul ma'ida ita fara wato suratul an'am ita fara sabka kuma ita adda muqayyad ko muqayyid suratul ma'ida ita sabka bayan ta kuma ita adda mutlaq kuma sai ayi taqyidin shi babu wata matsala ba sai ko mun fahimta ba domin ita suratul an'am ita ce audaman masfuhan ita adda muqayyid ita ko suratul ma'ida duk da ke ita sabka bayan sai ce hurrimat alaykumul maitatu waddam to sai ka ɗauki addamu almasfuhu wanda an ka faɗa a cikin suratul an'am kun gane tau amin amin wa min amthilati yana daga cikin misallan shi bayanu qawlihi fadar bayanin fadar Allah subhanahu wataala wazani ko ba haka ba az-zaniyatu waz-zani fajridu kullu wahidin minhumā mi'ata jalda an gane ko bi mafhumil muwafaqa za a yi fassara shi domin mantuki na shi da an ka ce az-zani ai nutqu din shi ya dalla ya nuna mazinaci ake nufi to amma za a fassara shi da mafhumul muwafaqa za mu zo mu bayanin mafhumu a gurguje in mun ka zo karshen wannan babin kahin mu shiga babul bayan za mu bayanin kan mafhumu da mantuk a gurguje dan mu fahimce su an gane ko mafhumul muwafaqa akwai mafhumul mukhalafa akwai mafhumul muwafaqa shi mafhumul mukhalafa yana nuna kishiyar abu shi ko mafhumul muwafaqa yana nuna cewa sun zo daidai cikin wannan hukunci ba kishiya yake nunawa ba ina fata an fahimce ni في قوله أفضل الله سبحانه وتعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب كما كان بني فإذا أحصنا فإذا أحصنا إمام الحم... إمام حمزة الكسائي دخل في الشعبة سنكرتا أحصنا أنغانيكو أحصنا تنا أحصنا ميكي في وسكتنا أحصنا شيني واتو إذن سوك مسلمتا na fata an fice ni uhsin da kuma idan sun kare kansu maganganu ne na malamai waɗanda suna da abin nan na fata an fice ni to wasu kace ahsanna suka musulunta wasu kace a'a ahsanna shine idan suka yi aure an gane ko to akwai maganganu na malamai waɗansu kuma suka ce ahsanna shine sun musulunta uhsinna idan suka yi aure to kaga sai maganganu su zamanto daban-daban to me yasa an kace musu al-muhsanat wasu kace an ce musu ahsanna al-muhsinat imam al-kisai wuri guda ne kawai yake karanta al-muhsanat wal muhsanatu minan nisa'i amma sauran duk wurin wal muhsinat yake karanta wasu kace to saboda al-muhsanat yana iya daukar mata waɗanda suke sun musulunta ahsanna anfusahunna bil islam in an ce al-muhsanat al-muhsinat ahsanna anfusuhunna bil islam ko ko ahsanna anfusuhunna bit ta'affuf ko ko ahsanna anfusuhunna bit zawaj ina fata an fahimci duk yana shiga ciki kenan ko az-zawaj ko al-islam ko mi ko ko al-afaf ina fata an fahimci to ko kuma in mun dauki shi al-muhsinat su ne sun ka ahsanna anfusuhunna al-muhsinat in mun ce al-muhsanat wato ahsanahunna azwajuhunna ko ahsanahunna al'afafu ko ahsanahunna al'islam duk wanda ka ɗauka zai ɗauka shi yasa kalimar tana ɗaukar ma'anoni daban-daban ko kuma al-muhsanat al-hara'ir ahsanahunna al-hurriya ina fata mu ni ko ko tahassanna bil hurriya duk yana ɗauka shi yasa cikin su wanda ma'ana hudu wanne ne ake rufi a cikin aya sai ka iske an yi sabani wani in yazo kawai sai shi bamka wuta ana bukatar sai an gane cikin su cikin ma'anan nan guda hudu wanne ne wasu sun ce uku yake dauka baya daukan musulunta wasu ka ce a'a dukan su yana daukan su to shin musulunci ake nufi ko auren ko al'afafu ko ko al-hurriya kai baka gane baka ta ka fassara to almuhimu da Allah ce fa idza uhsinna fa in atayna bi fahishatin idan suka yi aure baiwa ta yi aure to fa in atayna bi fahishatin idan ta zo da alfasha zinakin fa alaihin da nisfu ma alal muhsanati min al'azab suna da rabin abin da za a yi ma ya min al'azabi na azaba na fata an fahimta to ya za a yi mata bulala nawa ɗari azzani to azzani fashi da kulla wahidin min huma mai ata jalda to mafumi wato mace baiwa sai a yi mata min a yi mata bulala hamsin to to malam ya ce fa innahu yadda yake min mafhumi muwafaqatihi in an kalli mafhumul muwafaqa mun kace mafhumi na muwafaqa shine ne dacewa annal abda dhakara shi bawa wanda yake namiji kal amati fi zalika kamar baiwa yake kaga mun yi takhsisin az-zaniyatu waz-zani fajlidu kull wahidin minhuma mi'ata jalda mun yi takhsisin shi da ayata al-qur'ani fa in atayna bi fahishatin fa alayhinna nisfu ma 'ala al-muhsanati min al-adhab sannan kuma shi ko bawa ba a faɗi zancen shi ba to shi ko sai mu yi ƙiyasin shi akan ama za mu fahimci cewa da bawa da baiwa a cikin wannan hukunci duk ɗaya ne babu wani bambanci mafhumul muwafaqa kenan to sai mu yi taksisin shi ko mu yi bayanin shi da shi ba sai ko mun fahimta ba domin a taksisu bayan yace to zalika yujladu bi khams kal amati fi zalika yujladu hamsina jaldatan ko ba haka ba yujladu hamsina jaldatan ko hamsuna jaldatan za a yi mishi bulala wato hamsin fayyubayyinu hadal mafhum malam yace abinda mun ka fahimta na cewa bawa da baiwa duk ɗaya ne a cikin wannan hukunci mun fahimci haka annal murada bizina abinda ake nufi da zina khususul hurri da ake nufi a can cikin suratul nur da an ka ce azzaliyatu wazzani banda bawa da baiwa an fahimci wannan da kyau yawa abin sai an bi a hankali fa to sai malam ya ce wa'alam ka sani an na mithla hada wannan min mafumil muwafaka wanga da ake ce ma mafumil muwafaka yusammihi shafi'i imamu shafi'i yana kiransa wa ba'dhul usuliyina da sashen usuliyin kiyasan sun ɗauke shi kiyasi ba mafumi ba domin an ce kiyasi ba ana nufin baya ciki amma sai an kai kiyasi shi an ce mafumi kenan an fahimce shi ne ta fuskar lafafi malam ya ce wa huwal ma'rufu indahum kuma ana kiran shi a wajensu ko? bil ƙiyasi ƙiyasi fi ma'anar asal a cikin ma'anar asali domin asalin nassi ya zo da wani abu sai an kai ƙiyasin wancan da shi nassi ya zo da fa'in a tani bi fahishatin fa'alaihin na nufin ma'anar musanatu min al'adab to sai an kai ƙiyasin shi a cikin asali fi ma'anar asal a cikin ma'anar ta asali abinda an ka fahimta kenan cikin nassi na cewa ita tana da rabi shi ma bawa haka kamata a yi mishi mun gane wannan shi suka ce mishi alqiyas bi ma'anal asl wa yusamma mafhumal muwafaqa ana kiran shi mafhumul muwafaqa ko a wajen wadansu malamai kenan wa ilgha al fariq wasu malamai suna kiran shi ilgha al fariq za a jefar da bambanci me yasa aka ce ilgha al fariq domin babu bambancin da yake tasiri a ciki misali bawa baiwa bulala hamsin sai mu ce to bawa ko ba haka ba bawa bulala hamsin don ba ya da bambanci da baiwa a cikin wannan ilgha'ul fariq babu abin da ya bambanta su cikin wannan hukunci mun fahimci wannan da ke ko yawwa ko kuma bari in ba ku misalin da za ku gane ba hadith ya zo ce la yabulan da ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri ko ba ka nan bane kan ɗayan ku yi fitsari sai wani ce to an ce dai ka a yi fitsari sai samo tanu cike da fitsari sai zuba an ka ce an bi an ka ga ce to Allah ce an ka ka ayi fitsari ni ban yi fitsari ba amma dai na zo fitsari sai a ce a ai ilgha'ul fariq wanga abu da kai ma ai yafi kai fitsari ko ba ka dan bane an yi ilgha'ul fariq wa tanqihul manat wadansu malamai suna kiran shi tanqihul manat tanqihul illa kenan an gane ko al manat shine al illa mun taba bayanin wannan anatul hukmu bi kaza ai wato ja'ala illatahu kaza malin yace wa aktharu ahli al-usuli mafi yawan malaman usul al-fiqh ala annahu mafhum sun dauke shi mafhumi wa laysa bi qiyasin ba qiyasi ba kama satara tahqiqahu kama yadda zaka ganin tahqiqin wannan ko fi mawadi'a min hadha al-kitab a cikin wadan surare a cikin wannan littafi kenan littafin adwaul bayan wanda muke karanta muqaddimar sa insha Allah ta'ala in Allah ya so wa min amthilati bayan al-mantuq wa kaga wannan yana nuna muna malam sai da ya rubuta muqaddima sannan mi sai ne rubuta littafi don yace kama satara tahqiqahu min hadhal kitab insha Allah ta'ala kiran ya nuna bai rubuta ba a wannan lokaci na fata mun fahimci don akwai waɗanda za su iya rubuta littafi sannan su rubuta muqaddima amma galibi ana rubuta muqaddima ne sannan a rubuta mi littafi domin manhajin da malam yake son ya tafi akan sa ai ya san shi kiran tana yawa sai ya ƙara rubuta littafin ya dawo ya rubuta muqaddima amma nan da yace insha Allah ta'ala yana nuna cewa bai rubuta littafin ba a wannan lokaci mun fahimta ko ya ce to wa min amfilati bayanil mantuq bil mafhum malan da shi sun shi kara maka bayanin mantuq abinda an ka faɗa karara ayi bayanin shi da al mafhum abinda an ka fahimta qawluhu fil khamri fadar Allah subhanahu wa ta'ala fil khamri a cikin giya ko ba ka dan bane yace rijisun min amali shaytan ko ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal ansab wal azlam rijisun min amali shaytan sura daga cikin shaytan suratul maida ayatu 90 fa innahu yadullu ala annaha najisatul aini kenan yana nuna cewa giya najasa ce tunda an ce rijsu li'anna ar-rijsa domin abin da ake kira ar-rijs huwa al-mustaqdhar shine abin kyama al-khabith wanda yake mummuna wa yadullu alayhi abin da yake nuna kuma wannan abin da an ka faɗa karara mafhumu qawlihi abinda an ka fahimta daga fadar Allah subhanahu wa ta'ala fi sharabil akhira ga abin sha na ranar lahira na ‘yan aljanna wa saqahum rabbuhum sharaban tahura Allah ya shayar da su abin da yake tahuran tsarkakakke wanda ya nuna cewa wannan na duniya kiran ba tsarkakakke ba ne to yace fa inna mafhumahu abinda zamu fahimta anna khamra ahli dunya wato giya ta mutanen duniya laysat kadhalika ba haka take ba kama qalahu al-farra'u kamar yadda wani malami da ake kira Imam al-Farra malami ne na luga babba ya fada wa ghairu wahidin da walinsa malam yace to wasatara idahahu zaka ga bayanin wannan karara an gane ko fil ma'idati a cikin suratul ma'ida insha Allah ta'ala ya Allah ya so kaga dai har yanzu da maka cewa ba a shiga ba cikin wato littafin mun fahimci wannan ko amma waɗansu malamai sun saba ma wannan an gane ko sun tafi cewa giya ta duniya najasar ta ba ainiya ba ce ma'anawiyya ce an gane ko abinda ke sawan maye suna ganin asalin shi ba najasa ba ne nan najasa ce da ake amfani da ita shine mu najasa waccan ma'anawiyya akwai hissiya akwai ma'anawiyya ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun mushrikai najasa ne to ba ana nufin in ka ba su hannu ba sai ka sake alwala ko sai ka wanke hannunka don ba ka gaisa bane da kashi wasu ka sun tafi akan haka to amma dai da yawa daga malamai dai na ga suna rinjayen da cewa ba na jisa ainiya wace kamar yadda malam ya ce saboda yan haka nan ne idan giya ta taba kake nan sai ka sake alwala alhali shan ta ne aka hana ina fata an fahimta wannan kuma zai kai mu ga hukuncin alcohol wanda ake sawa ga jiki in an ce najasa ne kinan in ka shafa shi kun da yana iya samun maye kinan sai ka sake alwala amma in an ce a'a najasa ce ma'anawiya kenan in ka shafa shi ba sai ka wanke ba wajen lokacin da za ka yi arwallah hau maganganu ne na malamai mu dai muna faɗa muku babu romu ko to sai mu je gaba malam ya ce arrabi'a na hudu hali na hudu kenan alhalatun rabi'a don ya ce halatai kakkamanta can in kan gaba ka ce an rabi'u ba sai wani ce to mallan yayi kuskure a halatai ya ce halatai hali guda biyu to wannan hala din kalima ta alhalu da alhalatu duk ana iya ta anisin shi a larabci na fata an fahimci ni ana cewa hadha alhal kuma ana cewa hadhihi alhal ba sai an ce hadhihi alhala ba don wani sai zo ya lokaci a sai an kawo ta'un akwai muannas majazi idha shamsu kuwirat ai ba ta da ta'un ba a ce idan shamsatu ba hadha tariqu ko hadhihi tariqu duk ana cewa yuzakkar wa yuannas sai ka karanta littafin na kalimatu tuzakkar wa tuannas ina fata mun ce ni at-taghutu in ka ga ma yuzakkar wa yuannas ina fata an fahimta walladhina ijtanabu at-taghuta an ya'buduha bai ce an ya'buduhu ba ina fata an fahimta hau malam yace to arabi'atu hali na hudu bayanu mafhumin bi mafhumin ayi bayanin abinda an ka fahimta da abinda an ka fahimta shi wancan fahimtar sa aka yi shi ma wancan fahimtar sa aka yi to sai a dauko wancan da an ka fahimta a fassara shi da abinda an ka fahimta tau bari a baka misali ga malam da zai ba mu misali wa misaluhu misali shi qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wal muhsanatu minal ladina utul kitaba kinan da Allah ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibat a yau an halatta muku abubuwa dadada nan ba ana nufin yau ne aka halatta su ba a a yau aka kare halatta su na fata an fahimci ni domin tun da qur'ani ya fara sauka ana ana ta halattar da tayyibat wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith suratul a'raf makkiyya ce da haka al-yawma a yau uhilla an ka kai karshen halattawa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan inda ba haka nan bane da kenan duk abubuwan da an dadada can duk da ba halatta su ba in ba haka ba ka gane da an ka sama gaba ya sanan fi'ili madi yana nufin al-ikmal an kai cikawa ba yana nufin yau ne aka halatta su ba to in al-yawma na a wannan ranar da ma Qur'ani ya karasa kari ranar da an ka halatta da da da bayan ya ce alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith to duk can ba halatta ba sai nan sai ka fahimci nasu shi yasa wani lokacin zahirin lafazi in ka bishe sai ka zama to ka bace sai dole sai kana koma malaman da suke hankalta mai yadda za a taujihin nassi ina fata an fahimci wannan kuma yana koma zuwa ga ɗabi'an larabci fi'ilin sai a yi amfani da shi amma ba shi ake nufi ba na gaya muku sai kuku diba cikin ma'anin nahau na uku fi'ili ma ma'ana na yake ɗauka fi'ili mudari ma'ana na yake fiye da goma kai kuma nawa ka sani shi kuma fi'ili amma ya dauka ma'ana fiye da 30 ko 30 bari in ce 30 dai in tsaya bakin nan kadiba cin al-muhazzab fi ilmi usul al-fiqh al-muqaran na ustad dr abdul karim an-namla kuma kadiba cin al-itqan fi ulum al-quran na suyuti babi na al-amr ka duba ka gani ma'ana nawa shi amr yake dauka kalima sai zama tana dauka ma'ana fiye da hudu ko biyar amma kai guda ka sani kuma ka cije sai ita za a dauka ina fata ana fahimta ta uhilla an halatta muku na an kawo shi bil bina'i bil bina'i alama lam yusamma fa'iluhu wanda ba a fa'ilin shi ko ko ko alama lam yusammi fa'ilahu ai al mutakallimu lam yusammi fa'ilahu ko ba ka nan bane ko kuma al-mabniya lil maf'uli al-bina'u lil maf'ul ba a kawo fa'ili ba sai an kai bina'in fi'ili akan maf'ulin sa ko kuma lil majhuli inji wadansu sai aka ce to asalin shi a larabci lil majhuli larabawa suke cewa kafin saukar qur'ani amma yanzu bai dace a ce lil majhuli ba dan uhilla lakum at-tayyibat wa ki halatta at-tayyibat Allah Allah majhuli na dole sai an yi hattara sai a ce a fil asli lil majhuli an gane ko ولكن يخرج عن مقتضى الظاهر كوكو كاتي كوي مبني على ما لم يسمى فاعله كتيلا كما لما اكيد سوي ويوكا وخلق الانسان ضعيفا خلق ان حلت دان ادم مبني لل in kace majhudi kenan ba a san wanda ya halicci dan adam ba ibnu usaymin ya ce kai jama'a eh tsunami malama akida tsunami za su waiwayo mutum dama sai ka san da zaka fita kawai sai ka ce a laraba ne ke cewa mabni yun lil majhuli kafin saukar qur'ani ko ba haka ba amma yakhruju an muqtada adh-dhahir kadiba cikin sharhin alfiya na ibnu aqil tahqiqi na muhiddin abdul hamid me yasa suke fita daga wannan sai a kawo lil ilmi bihi wani lokacin lil ilmi bihi an san shi ba sai an faɗa ba shi yasa wa khuliqal insanu da'ifan nan sun yi bina'i lil maf'uli ba dan ba a san shi ba a'a lil ilmi bihi ba a bukata sai an faɗa ina fata an fahimce ni kidan nan in zaka kaddara fa'ili sai ka kaddara shi أحل لكم الطيبات الفائل يقدر من الذي يحل الله تعالى أين فتا أن فهمتيني دومين يقول أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون يا نون الله شيكي على التاوى وشيك مش حرم تاوى to amma kuma an ce manzo yana halattawa wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith annabi isa ce wa li uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaikum ay bi idhnillahi wa amrihi dan ka gane shi yasa kaka ce hadisi kaza kaza a'a da yace annabi na halattawa ana nufin da izinin Allah ba wai da son ran shi ba shikenan oh wa khuliqal insanu da'ifa nan kaga sai mutu akwai iskali to sai Allah ce inna khalaqanal insana kulillahu khaliqu kulli shay'in kaga ka samu fa'idin sai ka riki wanda yace duk ba haka nan bane kuma sai ai bayani dole sai an yi hatara karatu bai yi haka saka ga saboda kaiwayi a akwai da duwatsu da nakiyoyi ma kai yanzu to da Allah ya ce wal muhsanatu minal ladina utul kitaba ko uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba da abincin nan ta'am ana nufin zaba'ih abinda an ka yanka ba tuwo ake rubi ko abinci don ban taba jin an yanka tuwo ba ko ba ka bane ana yanka tuwo kuma ko an yanka tuwo dai ba da niyyar dai a ce an yanka shi ba da sunan yanka ko ba ka bane to ranka jike sa ba a bukata a ce wa ta'amul ladina utul kitaba hilukum abincin su don abincin su bai bukatan ma sai an ce ma ku ci in dai ba yana samun maye ba ko yana dauke da cutarwa don mina ana zancen yanka ne yanka shi a tare da ibada amma da an ɗauko pom ko apple sai an ka yanka shi an ka ce wani na yanka shi an ka ce bai hudi sai ka ce a sai ka tambaya wa ta'amul ladina utu kitaba hilalukum wani ne ya yanka shi ma'aqula eh in ji larabawa dan haka na ana nufin yankan su wa ta'amul ladina utu kitaba hilalukum wa ta'amukum hilul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitaba sai mallan yace alal qawli bi anna al murad bil muhsanat al hara'ir ka gani yana nuna maka cewa akwai malaman da suka ce na abin da ake nuni da al-muhsanat sune al-hara'ir ƴaƴa na ahlul kitabi waɗanda ba bayi ba ina fata an fahimci to ya an fassara shi al-muhsanatu min alladhina utul kitaba al-afa'if kamammu to kaman ma ana samun ƴa kaman ma ana samun baiwa kaman ma sai sun ce na alhara'ir ake nufi ya'ya domin ɗa yana bin mahaifiyar shi wajen mi wajen bauta kidan in ka auri ahlul kitabi baiwa in ta haifi ya'ya ba naka bane na kafiri ne kuma sai ya kafirtar da su mun fahimta waɗansu malamai sun fassara da wannan kuma shine kamar ruya an mujahid malai ce kamar yadda an karwaito daga mujahid fa innahu malin yace to wannan ya dullu bi mafhumihi wannan yana nuna an hankalta ma abinda an ka fahimta ala annal amatal kitabiyya cewa baiwa wadda take ta ahlul kitabi ko ba haka nan bane yace la yajuzu nikahuha bai halatta a aure ta ba wa yadullu li hadha aidan abinda yake nuna wannan mafhumu qawlihi ta'ala abinda an ka fahimta daga fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa man lam yastati' minkum duk wanda bai samu ba daga cinku taulan iko na fata an fahimce ni wasu ka ce nan taulan shine kauna amma zance mafi inganci taulan shine iko ko ba haka ba wasu ka ce a'a kauna ake nufi domin tana yiwa ga ƴaƴa wanda suke ƴaƴa amma baka kauna su sai kaunar ta rinjaye ka koma zuwa ga baiwa sun fassara wannan amma dai taulan yana nufin iko kamar da cikin hadisi man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj alba'a shine nan iko iko kuma ba ana nufin a'a ba a'a kana da abin da zaka dauki nauyin iyali kuma kana iya mi kana iya biya musu bukata shine alba'a domin ko da ka fi kowa kuɗi duk duniya idan ba za ka iya kwanciya da mace ba ai ba za ka iya aure ba ko tunda ko kayi ba za a je ko ina ba an gane ko in dai ba auren za su yi batun da su san akwai kuɗi su rinka wato bi ta bayan fage ana raci a samu a tara 'ya'ya saboda in ka mutu a yi gado a kware ku yasa da yawa daga cikin masu kuɗi mafi yawanci ƴaƴansu wasu waɗanda ba su da lafiyar nan ba ƴaƴansu bane ana dai zaure tare da su ne saboda suna da kuɗi sai a yi ta kawo ƴaƴa ko wace har ganganto akai ana cewa a rage aihuwa amma gidajen masu kuɗi ta zubo su na akai ratata wa man lam yastati minkum tawlan duk wanda bai samu iko ba daga cikin an yanki al muhsanat ya aure al muhsanat kenan al-muhsanat waɗanda suke ‘ya'ya ko al-mu'minat ko al-afa'if wato kamammu ‘ya'ya al-mu'minat da suke muminai famin ma malakat aimanukum to ku auri abinda damar ku ta mallaka min fatayati kuma na daga matanku kenan ko mu ce ko yangunku amma al-mu'minat waɗanda suke muminai kenan wannan ya nuna cewa malam ya ce fa mafhumuhu abinda zamu fahimta fa mafhumu qawlihi abinda za mu fahimta daga fadar Allah subhanahu wata'ala al-mu'minat da yace mu'minai yadullu ala man'i tazwijil ima'il kafirati ya nuna kafira wanda take baiwa bata halatta ba don ya ce in baka samu ikon aure ƴaƴa ba mu'minai to fa mimma malakat aymanukum duk abinda da muku tan mallaka min fatayatikum na daga koyangunku an gane ko sai ce al-mu'minat mu'minai sai nuna kenan bai yarda da aure ba mi alkafirat malin ya ce walau inda darura ko da akwai darura wasu malamai sun hana wasu ce yan akwai darura ana iya yi dama auren zai kasu ne mi zai kasu wato gida uku ɗa ya aure ɗaya to wannan inda ba kafiri ba ne halatta ne ko ba karan ba ne bawa ya aure baiwa wannan babu matsala ko ba karan ba ne bawa ya aure baiwa babu matsala in babu kafirci ko ba karan ba ne tunda musulma baiwa bai dace ta aure bawa kafiri ba mun fahimci wannan ko mu ce bai halatta ba sai mu tai zuwa ga na uku an gane ko bawa eh da ya auri baiwa musulma ko ba karan bane da ya auri baiwa musulma to akwai sharadi ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات يا زمان تو شي داني ita baiwa ce to sai kuma na hudu ya ta aure bawa ya wadda ba baiwa ba sai ta aure bawa ya halatta ko bai halatta ba eh eh mace ce ya ce ba ta da bauta an samu bawa musulmi yana son ya aure ta ya za a yi ya halatta in ta yadda ya halatta ba wani matsala ba wani matsala dama ɗaya yana bin mahaifin shi ne wajen bauta ba wani matsala ‘ya'yanta ba bayi ba ne ki shi ne abawa an gane ko? yawwa sai dai inda matsala take akwai akwai inda akwai bambanci wajen wato alfarik shine wajen mallaka idan namiji ya mallaki baiwa yana da idanin ya take ta kuma karan bane to amma mace musulma in ta mallaki bawa bai dace zo mata ba an ce zamanin sayyidina umar an kawo ta mace da take wato kwanciya da bawanta an ka kawo ta mi an dalilin ta ce ita tana da aya ai ta ce au ma malakat aymanukum Allah ko haka wanda haka ai hatta wannan bai halatta ba waɗannan abubuwa dole ɗalibin ilimi ya tashi tsaye ya barbarin sai matsala ta iske shi an kurma tsoshe sannan hizabura in kacce haka za ka yi wallah suna cin ba ka rinka bi ɗan manya-manyan matsaloli kana ajiyewa ko da aka zaburwa kana shi da an ji fam sai a ce a ba kwana yake ba don akwai yan haɗa mas sai sun bido matsala mai hatsari su watsu da ka shiga sun kaji kawo haɗa rami sai su yi dariya wani sai ya tiya bada babban littafi ya kurma tsaya shiga can ciki ya iske wata mas'ala wadda adda hatsari sai shi dauko ta ko da shiga zakwa sai shi watsa gakkai mata shiga sabri don akwai dalibai masu irin wannan tabiya da kaji ya tambaye ka to ya nemo wata mas'ala ne sai da tantance dalilan ta kaf sannan ya watsa gahar ta malam muna da tambaya da ka fada rami ya sani amin amin malam ya ce to wa'alam ka sani ko waffaqanillahu Allah ya datar da ni wa iyyaka da kai lima yuhibbu ga abinda Allah ke so wa yardahu da abinda Allah ya yarda shi mu ko sai mu ƙara fi dunya wal akhirah ko ba ka rabbi eh duniya da lahira shi mun ka ƙara ba dan kuma mun fi malam ilimi ko mun kai malam ilimi a muna ganin abin wanda ya dace mu ma mu ƙara anna hadha kitaba wannan littafi al-mubaraka mai albarka tadammana anwa'an kathiratan jiddan ya kumshi nau'uka masu yawa jiddan kwarai min bayanin qur'ani bil qur'ani da bayanin ayoyin alqur'ani da alqur'ani gaira ma zakarna banda abin da ya gabata wanda munka munka ambata tarakna bar zikra gaira hadha ambaton wani wanda ba wannan ba wanda munka ambata ko min ha daga ciki khawfa italati tarjama saboda tsoron muka mukaddima ta yi tsawo yasa bari ganin malami ya faɗi abu a dunkule kasan tsammanin bai san sauran ba wani lokacin ya ga lokaci bai isa ni saboda wasu kullum abin da suke so su yi istidraki ga malami ba aika zaba ba aika zaba ka san manhajin da an ka rubuta littafin akan sa tana yiwa shi malami yana so ya takaita bayani ba yana so ya tsawaita ba shi yasa ganin magabaci ko malami bai yi bayanin wani abu da faɗi ba tana yiwa dama ce abu bai samu ba yana yiwa ya san abin fiye da kai so nawa amma bai samu damar da zai gabatar da abin ba wannan shi ne abin da ya kamata ɗalibai ilimi su ya tara zama da wani in yana kallo littafin magabata ko wani malami ya gabatar da ta muhadara sai ce ba a faɗi kaza ba ba a faɗi kaza ba to tana yawa shi cikin muhadara cewa ya gagabar da zan ɗauka ita kaɗai da magana akan ta kai ko ka to ka ce a bai faɗi kaza ba bai faɗi kaza ba bai faɗi kaza ba wa ya gaya maka daga cikin manhajin shi ba sani ba wannan duk abubuwa ne waɗanda wani lokaci ba mu hankalta musu yana da kyau ɗalibin ilimi in za ka kalli abu na ilimi ka kalle shi a matsayin shi na ilimi ba kai kaɗai ba ne ka sani ba kai kaɗai ba ne kake kishin ilimi ba kai kaɗai kai duk littattafan da kake karantawa ba kai ka rubuta su ba na wasu na sun kai kai karatu haka samu ilimi in ma doktor da in ma professor to daga ina kuma ka ganin kahi mutane na fata ana fahimta ta ya kamata ya zamanto akwai wato mutunta waɗanda suka gabace mu yana yiwuwa ka gane kuskuren su amma dan ka gane kuskuren su ba shi ke nuna kafi su ilimi ba mun fahimci wannan da kyau eh ai hattara ya daliban ilimi muna da wasu abubuwa waɗanda sai mu duniyar ilimi fadi ne da ita ba ka gane kana da karatu ko baka karatu ba sai an haɗe cikin ɗaliban ilimi da malamai an fara tattaunawa an fara kawo masadir da maraji sai ka gane kai ashe wuri guda da kake tsaye na fata kuna fahimta ta duk ƙaryar ilimi za ta ƙare in kai yi karo da baƙi shi karatu in dai ba a karo da baki to baksan kai karatu ba in dai bakin yan garin kuna ko unguwar ku a shikenan eh abin da ka gada ba garin kuna akwai kannanka akwai yindanka akwai family din ku akwai surukanka dole na wani abu ba za a yi maka shi ba ko ba ka dan bane eh ba ta baka in kasar ku ta kada ganin cikin kasar ku na kana da izinin kai abin da ka gada ba to da duk an ka haɗe da waɗanda ba ku din ba to da nan na zaka gane mai gaskiya da wanda ba mai gaskiya ba shi yasa wani in an to wajen ba da sallah har ture mutane zai amma da an ce maka an haɗu da ɗaliban kaza da ɗaliban kaza sai ga yano ci mun bar mu baki wuri ƙarya ka kai ƙaryar wa'azi mutum kullum shi na yi da an ji bakin malamai sai shi noki ha kasa akwai baki ba baki na akwai ba wuta ya gani wani lokaci ba don mutane muke nufi ba amma waɗansu haka ne suke yi ina fata ana fahimta ta shi in dai tabbas kana da abu to baka tsoron bako ya zo ko bai zo ba bakuwar ijiya ba ta baka tsoro amma da kaga mutum na jin tsoron baki to ya san bai ginu ba saboda abin da zaka faɗa in ka san shi da ƙasarku da garinku da unguwarku da cikin unguwarku da inda ba unguwarku ba da cikin mutanenka da inda ba mutanenka ba shi din daidai ne la ya tagayyaru amma kullum ilimi kare ka ta tsaya bacin garinku da ka ƙetare garin da ba garinku ba sai kai shiru to ina karatu kuma a abin da ka san da shi dai na kai din kuma baka canza ba to dan mi nan kai magana nan kai shiru saboda nan kana da masu kare maka ko ba da wani muke magana ba ni wallahi ba ruwa na da labarin wani ko abu abin da nake son ku gane wadanga hali ne na mutane mun san shi ba wai ana kamin labarin wani bane kuma ko ina so in yi suka zuwa gani mm ɗabi'an mutane ce galibi haka ne abin yake kuna fahimta ta yi makaratu shiga sabri ya nuna baka sabin da karatu ba a yi ma ilimi shiga kuce ina fata an fahimta malam yace to tarakna dhikraha khawfa italat at-tarjama khawfa italat at-tarjama wal maqsud bima dhakarna min al-amthilati ko mutlaq mutlaq bayan kathrat al-anwa wal maqsud abin nufi bima dhakarna ga abinda munka ambata da misallai min al-amthilati na misallai mutlaq bayan kathrat al-anwa muna son mu nuna maka wato kawai akwai dai bayanai nau'uka daban-daban allati tadammanaha wadda wannan littafin ya kumsa ko waqtilafu jihatiha da kuma sabanin huskokin su ta inda sun ka fuskanta wannan bayani ya kama wannan jaha ko ya kama wannan madosa ko fuska wannan ya kama nan wannan ya kama nan a nuna maka abin yana da yawa wa fil ba'd malin yace cikin sashi tambihun akwai fadakarwa latifun wadda take mai kyau in an ce latif shine abu mai taushi ko ko latifin wanda ke ɓoye alal kulli akan saura domin an ka kawo maka sashe kenan an yi maka hanya ne kamar an yada yama ne kana iya ka samu wasu misalai kenan ba dole ba sai abin da malam ya ambata cikin littafin shi in dai ka fahimci ka'ida to kai ma kana iya amfani da ita don ka fitar da wani abu in dai ba kuskure kai ba wal gharadu malam yace misali an yakuna naziru wanda yake kallo ko karatu fi tarjamati a cikin wannan tarjama ala basiratin ya zama to akan basira mimma yatadammanuhu alkitabu game da abin da littafi ya kumsa fil jumlati a dunkule qabla alwuqufi ala jami'i ma fihi kafin ya kai ga tsayuwa ga abin da wato yake cikin shi gaba daya wannan shine abin da malam yake so ya ce ina fata an fahimta to da yake akwai sauran lokaci kuma akwai nukta guda biyu da ban yi bayanin su ba na bar su an gane ko to su da yanzu nake son mu yi bayanin su a gurguje duk da yake insha Allah bayanin mantuq wal mafhum in Allah ya so zai zo abun fere kamar da ni bayani amma zan bada su a gurguje saboda tana yawa wani ba zai same shi a wancan wurin ba an gane ko ko kuma mu fara da qadiyya ta inda kawo wal muhsanat ko ba haka ba ban san ko da wace zamu fara ba eh bari mu fara da bayanin mafhum ya so sauran sai mu karasa shi tunda na san dai tana yawa lokacin ya ba mu dama tunda malam da ya zo wajen bayanin mafhumul mantuq kun san ya ce guda hudu ne ko akwai mafhumul muwafaqa akwai mafhum al mukhalafa kuma kowane ana bayanin shi da mantuq da mafhum kenan sai da mantuq guda hudu ne ko duka ya bada misalan su to shi mafhumul muwafaqa mafhumul muwafaqa an gane ko shi kan shi ya kasu gida biyu tashin farko akwai al-maqtu akwai al-maznun mafhumul muwafaqa shine wanda muka ce sun zamanto sun kama hanya daya yanzu inda Allah subhanahu wataala ce faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara duk wanda ya aikata gurgurdon zarra zai ganshi to wanda ya aikata mithqala jabalin fa mithqala jabalin mithqala jabalin ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال جبل, جبل خيرا يره أو لا يره من باب مفهوم الموافقة to wanga maqtu'un na shi mafhumul muwafaqa ne kuma maqtu'un akwai maznunun wanda zato ne ake yi ba tabbas bane kaba hadisi wanda yazo inda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa abubuwa arba'un la tuzuhu fil adahi ya kawo al'aura'u bayyinun awaruha al'aura'u wadda take wato abin nan mai ido ɗai ko ba haka ba bayyinun awaruha sheikh ibn usaimin ya ce wadda makamtarta ta bayyana kinan wadda makamtarta ba ta bayyana ba tana yi to sai nan kaga hadisi ya ce mai ido ɗai ko ba haka ba to mafhumul muwafaqa al'aula domin akwai almusawi akwai al'aula in an ce almusawi wanda addaidai domin ya kasu gida biyu ta fuska almusawi da al'a'la faman ya amal mithqala dharratin khairan yarahu to faman ya amal mithqala jabalin khairan ay yarahu kaga min babu aula to akwai kuma almusawi wanda addaidai innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman wadanda suke ci to kaga da wanda ya ci ya sai abinci ya ci da wanda ya dunka sutura duk dai ko ba ka nan bane kaga nan musawi ne duk da yake wadansu malamai sun ce ubbira bil akli anil intifa amfani ake nufi ba wai sai ci da baki ba an gane ko domin cin dukiya ba dole ba sai da baki ina fata an fahimta to sai an ka ce to al aura'u wadda take makamniya kai wadda take mai ido daya bayyinun awaruha wadda wato makamta idon ɗaya ta bayyana to anan al amya'uha wadda take makamniya ana laye da ita ba za a yi layi da ita ba tun da mai ido ɗaya ba ta ba ai mai ido biyu ba za ta ba sai malamai suka ce to wannan mafhumin mafhumul muwafaqa ne al'aula amma laysa bi maqtu'in ba a yanke ba don tana yiwa abin da yasa an ka ce ba ta yi saboda ba ta samun abinci to in ko makamni ya ce mai ita zai iya kula da ita fiye da mai ido ɗaya sai da mutu ta yi mai sai suka ce to mafhumul muwafaqa ne amma ghairu maqtu'in bihi ba a yankewa da shi don tana yiwa wadda take makamniya a kula da ita fiye da mai ido daya mun fahimci wannan kun gane ko ku gane ba to eh al'aula kuma kamar la yabulan ahadukum fil ma'id da'im ko al ma'ir rakid ko ba haka ba kan mutun shi wanka cikin ruwa wanda yake adda'im wanda addawama mai tsaye wuri guda ar-rakid ko fitsari kenan to idan mutun ya zuba tanu guda ba kaga min babu aula mafhumul muwafaqa ne wanda ya duba tano daya ko ba ka nan bane to wanga shine al maqtu' da kuma wato al maznun da al musawi da al a'la to shi ko akwai mafhumul mukhalafa shi kuma mafhumul mukhalafa akwai al maqtu' akwai al maznun in an ce al maqtu' abinda an yanke tabbas mafhumul mukhalafa ne sannan akwai almaznu yanzu da an ka ce innamallahu ilahun wahid abin sani Allah nawa ne to mafumin shi akwai wani Allah wanda ba shi ba babu qat'an babu wani ubangiji in ba Allah ba mafhumul mukhalafa kenan qat'i akwai maznun wanda yake shi zaton shi ne za a yi kamar ba a tabbaci 100 bisa 100 amma ana ganin zai zama cikin mafhumul mukhalafa abin nan hadisi da ya zo yake cewa mafhumul mukhalafa a wanga mafhumul muwafaka ne ma ya ƙara kawo shi kamar inda ya ce hadisi na abdullahi ibn umar wanda na cikin sahihul bukhari man a'taqa shirkan lahu fi abdin wanda ya ‘yantar da shirkan wato abin da ya tarayya da wani ina fata an fahimci ni na bawa sai manzo Allah sallallahu ce to idan yana da dukiya za a yi kimar wannan bawan sai ya mi sai ya biya ta ko ba ka nan bane domin shari'a tana son mi tana son ‘yantuwa to kaga nan ya kawo fi abdin an gane ko to yana da mafhumul mukhalafa bai kawo baiwa ba kenan shi nan mafhumul mukhalafa kin shi in baiwa ce hukuncin ba ɗaya bane to amma sai malamai suka ce to amma wajen yantarwa ana ganin cewa da bawa da baiwa duk abu guda ne ina fatar shi ne ko ko bawa ne kan yantar da rabi ko baiwa ce duk da yake nasu ya ce abdan to babu matsala ko ama ce hukuncin iri guda ne kaga mafhumul mukhalafa domin bawa da baiwa jinsin su ba guda bane mun fahimta to sai malamai su ce mafhumul mukhalafa ne amma al-maznun wanda ana shakka a cikin shi domin mi domin tana yi wa abin da yasa yace bawa namiji saboda bawa idan an yantar da shi akwai ayyukan da zai mu musulunci wanda bace ba ta yi mu musulunci su kamar limanci misali in ba wajen 'yan ta'adda ba masu yi musulunci ta'addanci ka ba haka nan bai wasu ka ce a'a tanan kuma ana iya zaton a'a ai da bawa da baiwa duk ana bukatar yancin su don mace ita ma tana iya yin wani aiki wanda namiji ba zai iya yi ba to kaga wanga mafhumul mukhalafa ne amma al maznun an yi sabani ba qat'i bane mun fahimci wannan to wannan kenan to cikin mafhumul mukhalafa ina ganin waccan mas'ala ta biyu ba za ta samu shiga ba wajen wal muhsanatu kenan zamu barta sai kilan sati mai zuwa sai mu yi ta sannan mu shiga cikin wancan babi tunda wajen wal fa'alihin na nisfu ma alal muhsanati min al azabi kinna akwai dan su bayanai da ya kamata a gabatar suwa an gane ko shi mafhumul mukhalafa guda takwas ne akwai mafhumul hasr ya an ce mafhumul hasr shine abinda an iyakance kinan duk abinda bai shigo ciki ba bai shiga ciki misali da an ka ce innamallahu ilahun wahid Allah ubangiji abin bauta guda ne kinan bai zama biyu bai zama uku kuma ba a samun wani bayan shi kaga mafhumu ba a samun shi shakira mafhumul hasr sai dai shi mafhumul hasr kala biyu ne akwai haqiqi akwai idafi in an ce idafi an yi hasrkin wani abu amma ba ana nufin bakin shi bane misali wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba kuma ni face manzo to kaga sai an kai kasurkin sifa ta manzanci gare shi amma alhali bayan manzo kuma annabi ne an gane ko bayan wannan kuma yana ɗauka sifofi daban-daban kadiba cikin sahih bukhari shine al-bashiru al-kaza al-kaza kuma yazo cikin qur'ani ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila allah bi idnihi wa sirajan munira zai ɗauka sifofi daban-daban to kaga wannan idafi ne sai kai hattara sannan wadansu suna sa annafiyu da al'ithbat cikin al-mafhum la ilaha illallah sai sun ka ce mafhumuhu kenan ba a samun wani abin bauta in ba Allah ba sun ka ce mafhumi na amma Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti wa rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'a al-muslimin yace shi bai dauke cikin mafhumi ba ya dauke cikin mantuki domin la nafiyu ne gashi zahiri ana gani illa isbati ne yace cewa wannan yana daga cikin mafhumi yace shi bai da wannan ba mantuki ne an gane ko to na farko mafhumul hasr kuma sai ka san siyagul hasr na biyu akwai mafhumul ghaya in an ce mafhumul ghaya shine wanda abin da yake nuna abu ya kai karshe fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta mi tankiha zawjan ghaira kenan halaccin ta sai ta aure wani in bata aure wani ba to mi ba bata halatta gare shi ba kuma ko ta aure shi sai sun yi kwanciya aure ina fata an fahimci an gane ko kamar yadda kuma hadisi sun zo sun tabbatar da wannan ina fata an fahimci ni to kuma auren sai sun yi kwanciya kuma ba wanda haɗe kai ne aka yi ba mun taɓa bayanin wannan ko ba haka nan ba ne na akwai rajji ga 'yan zahiriya da suke cewa komi sai ya hito ƙarara an ka ce to Allah ce fa in tsallaka ha in shi mijin ya sake ta to a ƙaddarta ya aure ta sun shekara goma sai ya mutu to ya halatta ta koma ga wancan in su ce ya halatta zai ce wa 'yan zahiriya to kawo aya ba ka ce kai komisi zahiri ba in wancan miji da ya aure mace na biyu bayan mijinta ya sake ta saki uku sai wani ya aure ta suka shekara goma sai ya mutu to tana kuma ga mijinta na farko ya? to dan zahiriya in kace sai ka kawo aya shi fa in tsallaka ha Allah ce in ya sake ta shi ko wanga mutuwa yi ko ko in hul'i na sun kai bayan sun shekara goma tare ta ce ba ta yi sai sun kai hul'i an kai fasku to ya za a yi a ga dole irin wanda ta abubuwa ya hatara na biyu na uku a ba aran ba alhamdulillah da halatta gare shi mai ai maksudin auren da ya ake zance kuma shiga da ita duka waɗanda abubuwa muna son ɗalibai ilimi su fahimci inda an ka sama gaba saboda lokacin tsananta ma mas'ala ba kai bincike kanta ba yana kaɗa cikin hatsari abu na uku sai mafhumu sharɗi ya an ce mafhumu sharɗi abinda za a fahimta da sharɗi wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadhana hamlahunna idan kuka saki mata suna da ciki to fa anfiqu alaihinna ku ciyar da su to in ba su da ciki fa shikenan da ta kare idan zancin ciyar da ta aibe zan wajibi akan ta amma idan ka sake ta da ciki to magana ta kari sai ka ci gaba da ciyar da ita an gane ko tunda ya ce fa anfiqu alaihinna hatta yad'na hamlahunna sai abu na gaba mafhumul wasfi ya an ce alwasfi shine sifa an gane ko da ya zo cikin hadisi alghanamus sa'ima ko dabbobi waɗanda suke as-sa'ima waɗanda suke tafiya daji wajen kiyu ko ba karan bane an kace suna da zakka to waɗanda ba sa tafiya kiyu waɗanda a zuwa gida jamhurin malamai sun tafi cewa ba su da zakka banda hanafiya da ba su aiki da mafhumus sifa mun fahimci wannan ko sai mafhumi na gaba mafhumul adad az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda 100 mafhumuhu ba ayin 99 ba ayin 101 don Allah ya ce 100 mafhumul adad kenan ba a karawa ba a rage ba sai mafhumul zarf al-hajj ashhurun ma'lumat shi haji watanni ne sanannu to anan sai kai hattara shi haji ai ba watanni bane ko haji watanni hajji watanni ne to nan dole sai ka koma ko cikin na farko ko cikin na biyu sai ka kaddara wani abu ko ka kaddara ashhurul hajji ashhurun ma'lumat ko ko alhajju ibadatun zu ashhurin ma'lumat dole sai haka amma in ba haka ba da wani ya ce an ce aikin hajji kuma shine watanni cikin qur'ani wanga ne irin larabci ne haka ka mutu sai kai bayani to nan da an ka ce ashurun ma'lumat watanni ne sanannu ma'ana ba a yin aikin haji in ba cikin waɗannan watanni ba shi ne mafumul mukhalafa ke shi sannan kuma akwai mafumul zarf na wancan zaman ne akwai mafumul zarful makani wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi kuna itikafi a cikin masallaci mafhumin shi ba a yin itikafi in ba cikin masallaci ba don haka shige cikin ɗakin mata ka ce za ka yi itikafi ba yarda da shi ba sai mafhumul illa an ce mafhumul illa in an bayyana illa in ce a'ti hadha lil masakin an gane ko ka ba wan ka abin nan ko a'ti hadha liwani misali in ka ambaci suna a'ti hadha li ibrahim li annahu yahtaju ilayhi ka ba ibrahim wannan saboda yana bukatuwa zuwa gare shi to an fadi an fahimci illa a'ti sa'ila li hajatihi ka ba wanda ya tambaya saboda bukatar shi kenan wanda bai da bukata ba za a bashi ba ina fata an fahimci shi ake kira mafhum al'illa sai kuma na ƙarshe shine mafhumul laqab na takwas mafhumul laqab shine wanda yake nuna zatin abu to shi wannan ba a aiki da shi sai in an samu dalili mafhumul laqab kamar yanzu an ce muhammadur rasulullah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne ko ba haka ba to ba a cewa mafhumuhu wanda ba muhammadu ba manzan Allah bane kaga yanzu wannan ayya kuma kafirci kuma tunda kare ta qur'ani ina fata an fahimci shi ake kira mafhumul laqab wato hukunci ya ta'allaka da zati to wannan ba a aiki da shi sai dai in an fahimci abu guda biyu mu rike da kyau ko ya zamanto akwai sifar da an ka fahimta za a kaddara ta ko kuma ya zamanto a'a shi wannan sunan jamidi ana iya ta'awilin shi da wani abu da yake mushtaq to nan sai a yi mafhumu da shi da an ka ce hurrimat alaikum ummahatukum bi hurrimat alaikum ummahatukum uwayenku to yanzu da an ka haramta uwa yanzu mutane ba su hira da iyayensu ne to wacce ka hira da ita eh nikahu sai ka kaddara nikahu to kenan hukuncin la ya ta'allaku bi zatil ummi wa inna ma ya ta'allaku bi shay'in ya ta'allaku biha Hey, in ba haka ba akwai matsala a ramma daga nan sai a killace da kai da sai dai illahi ya haɗu mun fahimta ko hurrima alaikum kenan nikaha ake nufi auren su ne aka haramta muku amma mutum na da izinin ya je ya ga mahaifiyar shi su tattauna su hira ina fata an fahimta to wannan mafhumul laqab ne abinda ake kira mafhumul laqab sun kace kullu ismin jamidin dukkan suna wanda yake daskararre ba mushtaqqun ba sawa'an kana isma jinsin ko da suna ne da jinsi aw jam'in ko suna na jam'i aw isma ainin ko suna na zati laqabi ne laqaban kana ko da ya kasance laqabi aw kunyatan ko ko kunya ce an gane ko aw isman ko ko suna inda zaman to ba mushtaqqun bane to ba aiki da shi sai in dai an fahimci akwai wani abu karkashinsa misali a cikin suratul annur inda Allah ce fi buyutin adina Allahu an turfa wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil gudwi wal asal tace rijalun mazaje ne a cikin masallatai to kaga yanzu kalma ta rijalun suna ne jamit to ai mafhumu kenan mata ba za su je masallaci ba ina fata an fahimce ni to sai malamai suka ce to wannan mafhumul laqabi na amma za a yi aiki da shi cewa asalin masallaci na maza ne ba na mata ba don mi don arrajulu laisa bi auratin wal mar'atu aura ita mace al'aura ce kenan zuwan ta masallaci ba wajibi na ba shi yasa sai zaman to kenan zuwa masallaci yin sallar farilla da juma'a wajibi ne akan maza azina Allah Allah ya umurni rijalun ga mazaje ko ba kana bane fi buyutin azina Allah an turfa wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun maza an kai ma umurni su mata mustahabbi ne su je kuma sai an cika sharuɗa banda tabarruj banda yin randevu da sarmayi a kai ana sallar qiyamul layl ko tarawih su ko suna da suna harkokin su mafhumul laqab kadiba cikin al-iklil fi istinbat at-tanzil a cikin suratul nur kaga bayani kadiba cikin adwaul bayan fi idahi al-qur'an bil qur'an karkashin wannan aya kaga bayanin malamai dan kuwa musulmi ina ganin wannan shi mafhumukin an kai karshen shi dama kuma sun ce wajen kuwa akwai inda yake na da maratib an gane ko in mun abin nan mafhumul hasr shine na farko sannan mafhumul shart zai biyo bayan shi sannan mafumul asifa sannan ya biyo baya sannan mafumul ina ganin al'adad ya biyo baya sannan kuma mafhum al-laqab kamar wajen in sun kaci karo da juna yadda za a gabatar da wani akan wani wannan dai shi ne bayani na al-mafahim da wato na kawo insha Allah ta'ala nan zamu dakanta wancan bayani da ya shafi fa in atani bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma alal muhsanati min al'azab akwai bayani da ya shafi wanda ya kamata mu ƙara ƙarƙashin wannan aya insha Allah ta'ala sati mai zuwa yin akwai rayuwa sai mu zo mu fayyace wannan bayanin sannan sai mu shiga cikin wato muqaddima ta ƙarshe wanda ina ganin bai wuce safha hudu da suka yi saura ko ko safha biyar tunda daga safha ta 26 ne zuwa safha ta 30 ta 30 ma ba ta da yawa kinan mukaddimar ta fara bankwana amma akwai bayani cikin littattafai guda biyu da za mu kara in mun zo ko da cikin mukaddima ta bayani ne za mu kara da su akwai mukaddima ta littafin ibn rushd al-hafid bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid yayi bayani akan wasu ka'idodi da suna taimakawa kwarai da gaske da kuma bayani da wani doktor yayi na kasar saudiya akan tafsirul qur'ani bil qur'an can cikin wajen albayan nan ya kamata sai mu kawo waɗannan bayanai sai zama to muqaddima ta samu karatu bi idnillahi ta'ala dai wanda muke ganin gwargwaro dai insha Allah ta'ala an haɗo matsaloli waɗanda za su taimaka muna wajen gabatar da karatu abinda muka faɗa zama to dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh